فاتحة صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارجده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسليه يا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله بسم الله إمام شافي نوع أقوائدي شافي نشا بير نبري زما نشا شيدا كنا نشا بير ne naka mu na mu ya kai nasha bakwai ne babu fara'idul wudu'i wannan babi ne na farillan alwala wa amma fara'idul wudu'i amma kaga farillan alwala fa samaniyatun guda takwas ne ka gane yayi jiya ne ko shekaran jiya mun karanta a iziya ko ya ce mana sabu'un guda bakwai mai iziya ko shi kuma a nan ya ce maka fasama ne ya guda takwas za mu ji abin da ya bambanta waɗannan adadi guda biyu awwaluha na farkon ta aliyatu kudura niyya shi ma ya kawo niyya a cikin guda bakwai ɗin a faradun farilla ne walma'u ɗahuru da ruwa mai tsarkakewa kaga a nan an samu bambanci a can babu wannan ai ruwa hukuncinsa daban ne alwala hukuncinta daban ne ka gane ai ruwa sharaɗi ne daga cikin sharaɗoɗin alwala sai mai tsarki mai tsarkakewa ba farilla ne daga cikin farilla alwala ba amma saboda shi baya wale maka sharaɗi da farilla tun daga tun daga tun da karatu ne na matakin farko sai ake hada maka sharaɗi da kuma farin laɗin tunda kowanne wajibi ne wa huwa an baka san alma'u tsahuru ruwa mai tsarkakewa ba shine almutlaku wanda yake abun wawaita wa suna ruwa wanda bai tudanya da komai ba kenan a faradu farilla ne wa gasulu jami'il waji da wanke dukkan fuska faradun farilla ne wa gasulu ne da wanke hannaye guda biyu ilal mirfaqain zuwa gwiwoyin hannaye faradun farilla ne ka gane a cikin lafazin akwai wannan suke kuskure suke cewa wa gusulul ya daidai da wankan hannaye to wannan kuskure ne wa gasulu shine wankewa gusulu kuma wanka wannan wasalin gainun din shine ya bambanta su in ka ce gasulu wankewa wankewa an kaji wankewa wani bangare kenan na jiki wata gaba kenan ba amma ka ce gusulu to yana shafan dukkan jiki ko kuma ko a hausa ne wanka ba sai an gaya maka jami'il jasadi ba da an ce ai wane yayi wanka to tunanin ka ma zai baka ya wanke dukkan jikin amma ka ce wane ya wanke to sai mutum me ya wanke hannu ya wanke ko fuska amma ka ce ya yi wanka tunanin kama zai tafi gaba ɗayan jiki ne to bai kamata a ce da wankan hannaye ba a'a wa gasulul ya ni da wanke hannaye ilal mirfa tsayin zuwa gwiwoyin hannaye guda biyu farabin wannan farilla ne wa masu jami'in ra'asi da shafar baki ɗayan kai ba bangare ba faradu farilla ne wa gasulun rijilaini da wanke kafafuwa guda biyu ma'al ka'abaini tare da idan dunan sawu wani gun zaka ya ce maka ilal ka'abaini kamar da mai ashimawi ya kawo zahirin nassan alkur'ani wa arju lakum ila alka'bayn to amma ila din nan da ka ganta bi ma'ana ma'ani kamar da muka sha bayani wa yuzidkum quwwatan ila quwwatikum ai wa yuzidkum quwwatan ma'a quwwatikum to ko da ila din ka gani to ma'anarta shine ma'al ka'abai wanke kafafuwa tare da idan dinan sau faradu farilla ne wal fawru da gaggautawa wa huwa al muwalatu shine jerantawa din da aka kawo al fawru to ba a kawo al muwalatu din da aka kawo al muwalatu ba a kawo al fawru don duk abu ɗaya ne nan din ma ya maka alifu tafsirin ne in ba ka san alfawru ba wa huwal muwalatu shine jeranta a faradun farilla ne wa kaunul jasadi tsahiran da kasancewar jiki mai tsarki ka gane wannan faradun farilla ne inda shekil abahari a wajen cewa abahari babban malamin malikiya ne to amma kauli mu'tamadi ko mafi inganci wannan baya cikin farillan alwala yana cikin sharaɗoɗi ne ba a yin alwalar da za a yi sallah ko wata ibada da ita sai in jiki yana da tsarki bi mana babu janaba shi ne kaunin jasa da ɗahira da janaba alwala ba za ta yi aiki a jikinka ba ta halatta maka sallah da janaba alwala ba za ta halatta maka yin dawafi ba da janaba alwala ba za ta halatta maka daukan alkur'ani da janaba alwala ba za ta halatta maka shiga masallaci dole sai jikinka ya zama dahiri ka gane ai jinin haila ya dauke alwala ba za ta yi tasiri ba sai an wanka a jinin bai dauke ba alwala ba za ta yi tasiri ba tunda jikin babu tsarki amma wannan sharaɗi ne ba a yin alwala sai jiki yana da tsarki to amma ya hada shi cikin farallan alwala shi a shekul abuhari in ta hafa ra'idul wudu'i farallan alwala a nan sun ƙare alhamdulillah barka da mutuwa ya abin nan an gama lafiya to alhamdulillah ya gida sai ne yawa sai akadari shafi na nawa ne a halarin ina za a tashi بسم الله الرحمن الرحيم من الأوليين maganar da muka yi jiya na mutumin da ya manta ruku'u kace isma'ila nan mutumin da aka ce ya tuna ruku'u ko ya manta fatiya ko kace saba'in da nan har zuba zogun ba sau shi kenan mutumin da ya tuna sujjada ba da rafi ra'asihi min raka'atin lati taliha bayan ya dago kansa daga raka'ar da take bibiyar waccan da ya manta sujjada kama da ala falati ya ci gaba da sallar sa walam yarji ba zai komo yin waccan sujjadar ba aka ce wa algara ka'atar sahawi ya jefar da raka'ar rafkanuwan wa za da raka'atar sai ya ƙara raka'a ɗaya fi maudiya sun gulbin waccan da ya bar sujjadar baniyan yana mai yin gini wata da ƙablar salami in yazo sai ya sujjada ƙabli to mala ya ce maka yana sujjada ƙabli ne in kana tibin al'ula ya yi idan wannan raka'ar da ya bar sujjada a cikinta ta kasance daga cikin biyun farko masu fatiha da sura ke ko? ko a ta farko ne ya manta sujjada ko a ta biyu ne ya manta sujjada wata zakara amma ya tuna ne ba da akadi salisa bayan sai da ya kulla ta uku ka gane in a ta farko ce ya bar sujjada to raka ta biyu ta koma ta zama ta farko wannan taukun da ya kulla ta koma ta zama ta biyu in kuma a ta biyu ne eh to ta farko tana nan ta biyun da ya bar sujjada to yanzu ta ukun da ya kulla a ce ta koma ta zama sujjada kuma gashi bai tuna ba sai da ya kulla ruku ya dago ita ta uku kuma babu sura a cikinta kuma ta koma ta ne gurbin mai fatiha da sura to a nan abu da take shigowa saboda ne ta biyunsa ko ta farko ta zama babu sura da tsayuwarta an rage abu ne ta jawo ƙabli ka gane ya to wannan yana yin sujada ƙabli ne in wannan sharafin ya cika sai ya duba raka'ar da ya bar sujadar wanda ya je farɗin yawwa yawwa amma fa bayan ya kudura raka'a ta uku ba da akadi salisati ina fata ana ganewa sai da ya kulla raka'a ta uku ne wa ba da salami ko bayan ya yi sallama lokaci bai yi tsawo ba sai da ya sallama sai ya tuna a a ce faraka'a ta farko kusa ta biyu ya burki da kaga ba inda za a iya koma ya gyara raka'an nan tunda an riga an batta har an kudura wasu raka'o'i ma a bayan da ita kuma su jana farin da to yanzu in ya jefar da waccan ya sani a ce ta farkon nan da ya bar su jana fa babu ita ta biyu ce ta koma matsayin ta farko ta uku ta dawo matsayin ta biyu wannan ta ƙarshen da ya yi yanzu take ta zama ta uku kuma ya riga ya ce maka baniyar ba ƙafiyan ba inda rama kore ba matsala sai ya tashi ya rama ta fatiha da sura sai ya zauna ya yi tahiya ya yi sallama ya sujjada ba aji to matsalan ba rama ko ba da gini ne ka gane in ka zo gini akan tubalin da ka samu a kai kake dora ga bulo a nan ba za ka ce bari ka zare na kasansa sannan ka sa wani ba don saboda ya fushi ko dai ka dora akan na wannan shi kuma wannan shi zai je ya sauka a ƙasa sannan wanda ka dora sai ya zauna a gulbinsa tun da gini ne to saboda haka dole ne ta uku ta koma ta biyu ka gane ai kuma ga ta ita wannan da ta zama ta biyun babu sura da tsayuwarta a ciki to shi ne ake yin sujjada kabli in irin wannan mas'alar ta kasance dama mana sai ka kawo raka wacce take fatiha kalai a ƙarshe saboda waccan ta riga ta zama ta biyu ba da maka kame fatiha da sura a nan dan ba masu fatiha da sura ba ne yauwa tunda ta zama ta uku ce za ta zama kuma ta hudu wa in lam takun min al-ula yani amma idan wannan raka'ar da aka manta sujjada ba ta zamanto daga cikin biyun farko ba a raka'a ta uku ne ke ko kuma a ta hudun bai tuna ba sai da ya sallama din a ta uku ne ko a ta hudu aukarar minhu ba ko kuma ta kasance daga gare su daga cikin ta biyun farkon amma wata zakara ya tuna kabla akali salisa kafin ya kulla ta uku ka gane hukuncin yanzu yana tsayuwa ta uku ne sai ya tuna a raka'ar farko ko a ta biyu ya bar sujjada to yanzu tun da a tsaye yake sai ya karanta sura bayan fatiha yi mana a tun da can tun da bai ruku ba yana karanta fatiha a zatarsa ta uku ce sai ya tuna a shefa raka'ar baya ka gane ai a raka'a ta farko ya riga ya bar sujjada yanzu babu ita ta biyu ita ce ta koma ta zama ta farko to yanzu wannan ta uku tun da bai ruku ba ita za ta koma ta yi ina fata an gane sai ta maka da Allah sura ta domin a wannan yanayin karatun sura wanda a dalilin sa ake kabri wani julusa da zaman tahiya lam ya kuta ba su tsere ba ba lan ya kawo ba ba za ka ce ba sa tserewa ba lamce yau ba su tsere ba fatiyar a sura ta zai kata a yanzu tunda yana tsaye bai ruku'u ba to amma akwai abin da malam bai faɗa ba a ƙarshe zai shiga da ba a bi saboda wancan da ya jefar ƙari sai ai dole raka'a biyar zai idan mai raka'a hudu ce saboda waccan babu ita an jefar algara ka aka sahu to amma babu dalilin kabli tunda ne kai zaman tahiya da yake jawo kabli bai tsere maka ba ka gane duk da cewa ba yanzu a ta uku kake da ka zauna to yanzu ta biyu ce fa ka sani inda ka jefar da wancan yanzu a ta biyu kake in ka karanta suran kai rufu ko wani ai za ka zo ka zauna kai tafiya ka ga ai ba su tsere ba to babu dalilin kabli a nan sai dai ba a ji saboda wancan raka da aka jefa wannan shine wannan matsala a dalla dalla idan sai da ka kulla ruku'u sai ka tuna a raka'o'i biyun farko ka bar sujjada to wannan ta ukun ta koma ta zama ta a ƙarshe za ta yi sujjada ɗin saboda abin nan sura da tsaye wata ta ta tsiri in kuma har uwa ba da salami ne fa da suran waljulusa da zaman tahiyyar duka sun tsiri saboda haka ƙabli za ta yi to amma idan ka tuna ne ƙabla aƙadin raka'ati ko ƙabla aƙadin salisa kana cikin ta ukun kafin ka kudura ta sai ka tuna cewa a a shefa ka ba su gada a raka'ar baya to a nan malam ya haɗe maka karar min huma a illam ta kun min al'ula ne au karar min huma duka matsalar ɗaya ne tun da dai har ka tuna kafin ka kulla ta uku ka gane a yi to a nan da yake in kana ta minar tsula ya yi in wacce ka bari din a cikin biyun farko ne ko kuma allamta kun minar tsula ya yi ba ta zamanto a cikin biyun farko ba kaga a biyun ƙarshe ke au karan minu ma ko wacce aka yi rafkano aka bai su gada ta kasance daga biyun farkon to amma dai ya tuna kafin ya kulle ta uku to wannan zai iya gyara wannan raka da karanta mata sura kuma ya zauna ya yi tahiya a cikinta ta ga sura da zaman tahiya lam ya futa ba su tsere ba to amma akwai su gada ba adi tunda dai an samu ƙari a cikin adadin raka'o'in alhamdulillah eh amma lokaci bai yi tsawo ba yi mana ko sallah ko da baka ba su jada ba sallah mai raka a hudu sai ka manta kai uku ka zauna sai da kai sallama ka tuna yaya za ka yi za ka tashi ka kawo daya to shi ma haka ne wannan yin sallamarsa tunda ba da gangan bane bai bata sallah amma da sharaɗin lokaci bai tsawo ba yana yin sallama sai ya tuna ainihin haka ne yana sallamewa sai tuna a raka'o'i biyun farko akwai raka'a da ya manta sujada daya ka gane ai to halin da sallata wani ba ba zai tashi ya kawo raka'a ɗaya mai fatiha kadai saboda ta uku ta koma ta zama ta biyu ko zai yau zai zai sujada kabli yawwa idan abin farko ne wacce ya bari kuma ya tuna bayan ya kulla ruku amma in kafin ya kulla ruku ne ko da bayan sallama ne ko kafin sallama ya tuna ka gane a yi to sujjada ba a dibe tun da ce kabla ruku ai ba magana bayan sallama tun da a cikin sallah yake kafin ya kulla ta uku to zai karanta fatiya ne da sura sannan kuma a wannan raka zai zauna ya yi zaman tahiya don ita ce ta biyu sallah ta ɓaci in bayan sallama lokaci ya yi tsawo to sallah ta ɓaci a kowace irin matsala ce ko ruku'u kabari ko raka'a sukutun kabari ko fatiha kabari a wata sura a wata raka'a waka suna ba sai da kai sallama lokaci yayi tsawon sallah ta baci yau sai dai a sake sabuwa to sai ne alhamdulillah barka da yamma gida lafiya to a shimawi shafi saka da fito ban jamilu ya ayyuka shafi na nawa to ina ne a shimawu shafi na sha hudu wa amma fada'iluhu amma kaga mustahabban wanka fa sab'atun guda bakwai ne na farko albadu farawa shine fasitatun yawa manta da yake fasab'atun wa amma fada'iluhu amma kaga mustahabbansa shi wanka fasitatun guda shida ne na farko albudu falawa نعم bi izalatil aza da gusar da najasa نعم an jasadihi ga barin jikinsa نعم kafin ya fara wankan kafin ya kudu da niyya نعم ya fara tsarkake inda ya san mani ko wata najasa ta taba shi نعم bi ya gusar da ita wannan mustahabbi ne نعم thumma ikmalu a'da'i wudu'ihi نعم sannan ya cika gabobin alwalansa نعم yayi alwala cikakkiya kenan نعم wanki daidai mustahabbi ne نعم wa gasulul a'ali da wanke madaukakan jiki نعم jami'an na al'a'ala نعم suka zama al'a'ali نعم qabla al-asafil gabanin makaskanta نعم shi kuma asafil jami'an na asfal نعم ka gane asfal wanda yake ƙasa نعم asafil makaskanta نعم ya faro wankan daga sama kenan نعم su ne bil a'ali ko gasulul a'ali wanke madaukakan jiki نعم qabla al-asafil gabanin makaskantan jiki نعم wa taslisul ra'si da ukunta kai bil gasli da wankewa bai sai bil gusli da wanka ba نعم saboda kai wata gaba ce daga cikin gabobin jiki ba zai ce maka bil gusli ba نعم kamar ka ce wata silin su gasli ra'asi ne a a wani littafi irin su iziya da ahalari ta silin su gasli ra'asi shi kuma sai majazi yayi wai ukunta kai bil gasli da wankewa ai wankewan da ya uku ba kan ne guda uku ba sai ce taslim su ra'asi نعم hukunta kai نعم bilgasiri da wankewa bai ma'ana ka wanke shi sau uku.
نعم mustahabbi ne ko da ka yi aski kamar kai da ka aske kanka نعم ba su ma Na'am.
kaga tafi biyu in ka zuba ko ɗaya ka wanke ai ya wadatar Na'am.
to an so kamar mita da na biyu da na uku نعم ballantana wanda kuma yana da su ma نعم in ya zama tafi ɗaya ba zai wadaci su masa ba نعم to fa na biyu da na uku nan yana zama farilla نعم wa walbudu da falawa نعم bil mayami da madamaitan gaɓoɓi نعم duk wata gaba a jikinka da kasan akwai dama akwai hagu نعم to ka fara wanke dama gabannin hagu qablan mayasiri نعم gabannin mahagunta نعم al mayasiri shi ma jam'i ne na al menene al maisar eh, bangaren hagu kenan wa qillatul ma'i da karanta ruwa نعم ma ihkamil gasli tare da kyautata wankewa نعم wallahu alamu Allah shine masani alhamdulillah sai me iziya shafi 80 da nawa 87 ko kai duwa sosai to tam- 86 ne ko eh haka ne to ina za mu tafi a sama ko a tsakiya to wala yi saradu ba a sharɗanta wa mai yin sallama نعم a cikin sallah نعم ba a sharɗantawa an yanwiya ya yi niyya bi salamihi da sallamarsa alkhuruja min as-sala fita daga sallah na ku bi salami ko bi bi salamati نعم
to wanda bai gyara ba ya gyara bi salamihi ne mimun din ya zama kisra ce da shi ba fata'a ba ba salamati ba sannan ya- ya- ya'yan takurin a kashe ya zama hakuri ha'un ne ba ta'un ba an yalwiyar wala yi saradu ba a sharɗanta wa mai sallah نعم an yalwiyar kuruja minas salati ya yi niyyar fita daga sallah bi salami da yin sallama tasa alkuruja ne zama mafulin yalwiya نعم ba a sharɗanta wa mai sallah an yalwiyar kuruja minas salat نعم sai ya kudura niyyar fita daga sallah bi salamihi da yin sallama tasa نعم wannan ba sharadi ba ne نعم kawai ka furta sallama نعم daga zaune shi kenan ba sai ka sharadin niyyar fita daga sallah ba نعم amma fa ala ahadil qawlaini abu sa ɗayan faduduwa guda biyu al kuma dukkan su mashuhurai ne a malikiya wa muqabiluhu wanda yake muqabala da ɗaya ƙaunin نعم wanda yake daulantarsa yake kafaɗa da kafaɗa da shi نعم
shi ɗaya mashahurin نعم labudda ba makawa min zalika نعم daga wannan niyyar fita daga sallah نعم kamar yadda ka shigo ta da da niyya نعم to haka nan sai ka fita da niyya da ka shigo da niyya kuma ka fita ba da niyyar fita ba su niyya biyu ce kuma duka farilla ta farko lokacin da zaka shiga sallah sai ka kudu da niyyar sallah to lokacin da zaka yi sallah ba sai ka kudu da niyyar fita daga sallah نعم wa alayhi a wannan mashuhuri na biyu نعم za mu ji jiya ba mu yi maganar sallama ɗaya ba نعم ga liman da mai sallah shi kadai نعم to a wannan kauli mashuhuri na biyu نعم wanda in ka zo sallama dole sai ka kudura niyyar fita daga sallah نعم ya kasidu al-imamu bi salamihi kaga nan ya gyara da sai salamati ba al-imamu liman نعم ya kasidu al-khuruj min as-salah نعم yana niyyar fita daga sallah نعم bi salamihi da yin sallama tasa har liman نعم bayan haka wa salamu ala al-mala'ika zai yi sallama ta biyu ga mala'iku نعم wal muqtadina bihi da- da masu koyi da shi نعم ana ka samu sallama biyu نعم a- a wannan kauli نعم.
liman ya assalamu alaikum wa rahmatullah ya yi tafarilla ta farko to zai da gefa hagu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah da nufin juyarwa mala'iku da kuma almukutari na biyu mamu da suke koyi da shi ya- ya yi musu sallama kaga na samu sallama biyu duka a malikiya kuma a mashahuran faduduwa نعم
wa ya kasidu alkazzu mai sallah shi kadai ma a can da aka ce wa laysa ala imani wal wal wal wal fazzu gairuha نعم to a wannan kaulin shi ma alfazzu mai sallah shi kadai نعم ya kasidu salama ala mala'ika zai yi niyyar yin sallama ga mala'iku bayan yayi ta farko assalamu alaikum wa rahmatullah نعم ko shi kadai ne sai ya juya ce assalamu alaikum wa rahmatullah نعم sallama biyu kenan ta farko ta farilla ta gefe hagu kuma mala'ikun da suke tare da shi raqibu da da atiri نعم ka gane ai da kuma al muaqqabat lahu muaqibatu min bayni yadayhi نعم wa min kalbi yahfazunahu min amrillah to نعم tunda suna tare da kai sai ka musu sallama a wannan kauli mashhuri na biyu نعم alhadiyata asharata نعم farilla ta goma sha ɗaya daga cikin farillan sallah نعم al-i'tidalu daidaituwa نعم filfasili cikin rarrabewa bainal alkali tsakanin rukunan sallah نعم tsakanin ruku da sujjada a samu i'tidali in ka dago daga ruku ka daidaita نعم tsakanin sujjada farko da ta biyu نعم in ka dago ka zauna a samu i'tidali ka daidaita a zaune نعم
filfasili shi cikin rarrabewa bainal alkali tsakanin rukunai نعم asaniyata a shata farilla ta goma sha biyu نعم a tsumani na tunutsuwa fi alkanin salati a cikin rukunan sallah نعم kaga al-ittidalu aka ce maka bainal arkani ita kuma dumani na fi arkanin sala نعم amma duka abu ɗaya ne kowanne nutsuwa ne نعم kowanne daidaituwa ne نعم sai dai itidali bainal arkani نعم.
ka rarrabe tsakanin ruku'u da sujjada نعم ka rarrabe tsakanin sujjada ta farko da sujjada ta biyu نعم shine itidali shi kuma dumani na in kai ruku'u to kar ka dago sai ka nutsu kaga fi arkani shi a cikin rukuni kenan نعم in kai sujjada to kar ka dago sai an samu dumani na نعم fi tunda sujada da ruku duka rukuni ne to a samu dumani na fi alkalin salati kulliha dukkanta qiyamiha tun daga tsayuwarta wa ruku'iha da ruku'unta نعم tunda tsi- shi ma ita ma tsayuwa rukuni ce da kuma ruku'u da sujuda da da sujjadanta نعم wa rabi da dagowa minha daga cikin sujjadan نعم a samu dumani na نعم Mhm. wa bayna sajadataini da kuma tsakanin su- sujjadu guda biyu kaga duk ya haɗe maka i'tidali da kuma dumanina tun tun tun tun da ya ce maka wa rafu minha wa bayna sajadataini نعم kaga i'tidali kenan to sai zai zai- zai maka farki wal farqu bainaha wa bainal i'tidali bambanci tsakanin tumanina da kuma i'tidali daidaituwa نعم annal itidala shi itidali fil qiyam a cikin tsayuwa in ka dago daga ruku ko in ka tsaya نعم masalan ga misali نعم intisabul qamati نعم mi kadda tsayuwarka alqama din tsayuwar dan adam نعم ka gane ai نعم
آه، idan ka ɗago tsai- wato tsaitsaiwa ta ɗan adam shi ne kama نعم ba mukuta da ana ta maka ila akirin kama yau in ka tsaya karshen kama shi ne daidai tsayuwarka inuwarka ta daidai da tsawonka to intisabul kamati ni kadda tsayuwarka yanda Allah ya halicce ka in ka dago daga ruku sai ka miƙe daidai yanda Allah ya yi ka to wannan shine ake ce masa al-itidali in ka dago daga sujjada sai ka zauna ka daidaita yanda Allah ya halicce ka kafin ka koma sujjada ta biyu wannan shine i'tidali نعم wa dumanin ita kuma dumanina نعم istiqrarun a adai tabbatar da gabobi نعم kaga a cikin rukuni kenan in ka sunkuya to ka tabbatar da gabobin ka sun daina motsawa shine nutsuwar نعم in kai sujjada ka tabbatar da gabobin ka sun daina motsi a cikin sujjada nan sannan ka dago نعم shine ma'anar tsumanina نعم asalisata asharata farilla ta goma sha uku نعم tartibul ada'i jeranta bayar da rukunan sallah نعم yanda ka faro daga wannan sai wannan yanda Allah ya jeranta نعم da manzo Allah ya jeranta a hadisi نعم to in ka zo kai ma ka jeranta bayar da rukunan sallah نعم wa huwa in baka san tartibul ada'i ba نعم an ya kuna ihramu kabala harama ya kasance farko نعم qabla qira'a kafin karatun fatiha da sura نعم wal qira'atu karatu ya kasance نعم shi aka fara gabatarwa qabla ruku'i kafin ayi ruku نعم wa ruku ruku ya kasance an gabatar da shi نعم qabla sujudi kafin ayi sujjada نعم wa sujudu su- sujjada ta kasance an gabatar da ita نعم qabla salami kafin sallama da zamanta نعم shi ne tartibul adai نعم kar ka faro sallah daga sujjada eh a cikin sujj- sujjada kai kabbala harama kai tasbihi sannan ka dago sai kai ruku'u sannan ka miƙe ka karanta fatiha da sura wannan ka bar farilla tartibul adai ka gane ai yanda manzo Allah ya jelanto ta a Na'am.
hadisin nan na mai bata sallarsa نعم da yace idan ka idan ka tashi sallah ka kyautata alwala sannan ka zo ka tsaya ka yi kabbara harama to tun daga nan ya ji lissafa masa jerin yadda ake bayar da rukunan sallah نعم to in ka saba wannan tartibi نعم to sallar ka ta baci dan ka bar farilla نعم
arabi'ata asharata نعم farilla ta ƙarshe ta goma sha hudu نعم almuwala tu jerantawa نعم to sai an ce tartibu shi ma jerantawa ne ma'anarsa rattaba ya jeranta murattibu yana jerantawa tartibar ka gane a hausa wasu sace wani sana babu tartibin wani jadawali da aka samu sai abin da yake da tsari a jeran ke to shi ma ana sai masa jeranta to amma zai maka bambanci fa yajibu iqau ajza'i salah aukar da yankokin sallar nan da muka faɗa a cikin tartibul ada wa arkaniha da rukunanta نعم to ya zama ya li ba'duha ba'dan shashin ta yana bibiyar shashi نعم min gari tafriqin ba ya tare da karar da tsakanin wancan da wancan ba نعم ko da tartibin ka kawo ka fara yi da niyya kai ka bar harama eh amma kuma sai ka tsaya yin wata sabga sannan ka karanta fatiha da sura eh sannan kuma sai ka tsaya ka dan dinke wata rigar ka sannan sai kai ruku'u kaga a ka'ida rukunai dai an samu tartibin su amma ba a samu muwalatu ba saboda wani aiki ya shiga ya raba tsakanin wancan aiki da wancan aikin wanda aiki shi ba rukuni bane ba aikin sallah bane to an bar farilla babu sallah shine ake cewa wa tarkul af'alil kasira da gurin ayyuka masu yawa ba aikin komai a cikin sallah sai ayyukan sallah shine ma'anar almuwalatu wancan kuma ma'anar tartibi rukunan ka kasa a jere ko da ka ratsa wani aiki tsakanin so da ba aikin sallah ba to an samu dai tartibi na na rukunai ka gane ai niyya farko kabbara harama ta biyo baya fatiha da sura ruku'u dagwa daga ruku'u sujada dagwa daga kaga an samu tartibi to amma an ka ratsa wasu ayyuka wanda suka aka samu tasili min zamani tsakanin wannan rukuni da wannan to kabar almuwalat shine kuma alfawri da da qawaidi ya- ya- ya gaya maka alhamdulillah yin gare tafrikin ba tare da rarrabewa ba tsakanin rukuni da rukuni din iqau aukarwa na'am
kamar wurin ba shi fida Mm.
kuma haka ne
to in in yayi yawa sallah tana ɓaci don a cikin sallah babu tafi baya cikin aikin sallah eh in so ɗaya biyu yayi babu laifi eh to kaga inda raka hudu ce an samu kada hannu sau takwas ce inda kowace raka a tuta da biyu ce to shi ba san ɓata riga zai wannan ya yawa yana ɓata sallah saboda sharaɗi na tarkun abu alil kasira ai aiki in ya yawa نعم yana ɓata sallah eh sai- sai- sai ya sai ya sabi kuma kuma kuma za ka ƙara sauka bai san saɓewar ma- makaruhi ba ne ana so a a sake ta ne ya fi nuna alamar kushu'i da ta- da da tadarru'i نعم shi ma in yi yawa yana ɓata sallah in yi wuce ɗaya biyu نعم duk abin da wuce ɗaya biyu a sallah to ba a yi wa mutum uzuri tunda an rawaito magana sallama yana sallah da mayafinsa zai sauka ya kama ya gyara amma sau sau dai aka rawaito ya yi a sallah to wannan shi ya ba da damar ka iya yin wani abu amma ba mai yawa ba wanda baya cikin ayyukan sallah ko menene ko da na'am eh eh mhm ne raihan eh babu ne inda raihan abu abu ne mai- mai daɗi ƙanshi farauhun wa raihanun wa rauhu hutu wa raihanun da kuma ƙanshi ai akwai shagarar wato shagarar raihan akwai tsotsoya hausa suna ce mata tsotsoya wannan babu ne ya akwai raihana yawa a cikin mata akwai raihanatu eh to kaga an samu raihanu namiji ba laifi Mm, sai me lala ka tambayo mana an bayyana kana ka tambayo mana su suna mama na su samar musu wake ne da abin sayan waken babu ilmasi alal kufayi babu kenan cikin bayanin shafar kuffaye guda biyu نعم kuffi da ake sawa نعم walahu ya halatta ga musulmi kaga bai ce wa wa wa alaihi ba نعم shi ya nuna maka halacci ne ba wajibci ba نعم halacci ma babu rukusa نعم rangwame aka yi wa musulmi نعم ba wai dole ne in ka sa kufi sai ka yi shafa ba نعم in baka shafe shi ba ka wanke kafa alwala ta inganta نعم
amma ka bar rangwamen da ubangijinka ya yi maka نعم ya halatta ga musulmi an yamsaha نعم ya yi shafa alal kufaini نعم ga kufayen nan guda biyu نعم in ka ga dama tun da alwala muka yi نعم to za ka ce walahu ya halatta ga mai alwala نعم inda ba a shafar kufi sai da alwala نعم in ta karye an zo za a sake wata sannan a yi shafar نعم ya halatta ga mai yin alwala an yi musa alal kufaini نعم ya yi shafa akan kufayensa guda biyu نعم fil hadari a cikin halin zaman gida نعم wa safari da kuma a cikin halin tafiya نعم wai ba sai mai tafiya mai kasar ne kaɗai aka rangwame ba نعم har wanda yake zaune a gida ma نعم ya halatta ya yi shafar kufi in ya cika sharaɗinsa نعم malam yanzu ihu ma matuƙar bai tuɗe su ba نعم na sha- sharaɗi na farko kenan نعم ya kasance to zai ci gaba da gaya maka نعم matuƙar sanda ka sa kufin naka نعم har alwalar ta kare har ka zo da alwalar ta kare نعم da ka zo sake alwala kafin ka zo ka sake alwala baka tuɗe su kamayar ba
نعم ina fata an gani نعم idan da da da alwalarka ta kare نعم kafin ka zo ka sake alwala ka tuɓe kufin نعم ko da kafa ɗaya ka tuɓe نعم sannan ka mayar ka zo yin alwala to ba za ka yi shafa ba نعم sharaɗi ne lokacin da alwalar ta karye kufayen suna kafafuwanka نعم kuma baka tuɓe su ba har ka zo sake alwala yanzu ina fata ana ganewa wannan shine sharaɗi na farko نعم wa zalika kuma wannan halaccin da aka yi masa na shafar kufi نعم idan bai tuɓe kafafuwa ba نعم idza adkhala fihi ma rijlai in ya shigar da kafafuwansa ne نعم fihi ma cikin kuffayen guda biyu نعم ba'ada bayan an gasalahu ma ya wanke kafafuwan nasa نعم fi wudu'i a cikin alwalar da ta hillu bihi salatu sallah take halatta da shi نعم kaga sharadi na biyu kenan نعم lokacin da ya sa kuffayen نعم alwalarsa ta cika نعم wanda in bai sa kuffin ba ma zai iya zuwa ya yi sallah نعم kuma ya halatta ko sai da ya je ya yi sallah نعم sannan ya dawo ya sa kuffin duka ɗaya ne sharaɗi dai ya sa ƙafafuwansa yana da alwalar da yin sallah ya halatta da ita نعم ina fata an gane إن شاء الله
amma idan ya zama ya wanke ƙafar dama نعم sai ya sa kuffi kafin ya wanke ta hagu نعم نعم to wannan fa in alwalarsa ta kare in ya zo ba ba zai shafa ba نعم don saboda ne lokacin da ya sa kuffinsa na ƙafar dama نعم bai halatta ya yi sallah da wannan alwalar ba don bai wanke ƙafar hagu ba ina fata an gane in yayyan da masu safa suke yi نعم an zo a cire kafar dama a fara wankewa a ɗauko safar a sa نعم sannan a cire kafar hagu in an wanke ta ita ma a kasa fata a sa to wannan fa in alwalarsa ta kare ya zo sakewa ba zai shafa ba نعم dan lokacin da ya sa kuffinsa na kafar dama alwalarsa bata cika ba yin sallah da ita bai halatta ba نعم sai ya yi cikakkiyar alwala ya wanke kafar dama ya wanke ta hagu sannan ya ɗauko kuffinsa na dama ya sa نعم ya ɗauko kuffinsa na hagu ya sa نعم to wannan ne in alwalarsa ta karye نعم in ya zo sake alwala in bai tuɓe shi ba نعم to ya halatta ya yi shafa a kai sai mai askari ya hango mana wani langwame a nan نعم sai sai ce sai dai in ya tuɓe kuffin kafar daman نعم kafin ya wanke ta hagu ina fata an gane ya wanke kafar dama نعم ya ɗauko kuffi ya sa نعم ina fata an gane نعم sai ya tuna ashe fa yana so nan gaba ya yi shafa نعم kafin ya wanke kafa hagu sai ya sake tubewa نعم sai sai ya aje Na'am, na'am.
sannan ya tube wannan نعم sai ya wanke yanzu ba ba alwala ta cika ba Na'am.
sai ya ɗauko kummusa na daman نعم da ya cire sai ya sa نعم ya ɗauko na hagun ya sa to wannan ya halatta in ta karye ya zo sake alwala ya yi shafa a kai نعم نعم wannan askari ne ya kawo mana wannan نعم to sai ma ya ce fa hazal lazi wannan shine mutumin da idza a hadasa in yayi hadasi نعم ba hadasi ba na kada alwala ba نعم yayi fitsari ko kashi ko tusa نعم wa tawadda'a yazo sake alwala نعم to shine fa masaha zai yi shafa alaihi ma akan kuffayen نعم wa illa in bai cika wannan sharuɗa ba da muka faɗa نعم fala ba zai yi shafa ba dole ya wanke kafafuwa نعم sai dai nan gaba in ya cika sharaɗin in yi- ya sake in ya sake wata alwalan ya yi shafa a kai نعم wasu fatul masi siffar yadda ake shafar kufi نعم an yadda ala yadda hulyumna ya sanya hannunsa na dama نعم min fauƙil kufi daga saman kuffin نعم min ƙarafin asabi daga gefen yan yatsun ƙafa نعم wa yadda hulyu sura hannunsa kuma na hagu نعم min ta hati zalika daga ƙarƙashin waɗannan yan yatsun نعم sun mai ya zahaba bihi ma koko biye bihi ya kamata ya ce biye dai Duk- dukkan naku biye bihi ne sun mai ya zahabu sannan sai ya tafiyar biye dai da hannayensa guda biyu ila haddil ka abin zuwa iyakar idan dinan kawo نعم ai wannan din ba nan zai zai tsaya ba wannan shi kadai zai tafi نعم نعم mai iziya cewa yi sun mai yumiru biye dai نعم shi ah, yumiru ya kawo ya tafiyar nan kuma ya ce ya zahaba shi ma dai ya tafiyar to bai kamata sai biye jihi ba biye dai yau ta yau wato shi kenan wanda ba su gyara ba nake fana نعم ila haddil ka'abain zu- zuwa iyakar idan dinan kawo نعم yace wa kazalika yaf'alu bil yusra yawa haka nan mutum yake aikatawa da kafarsa ta hagu in ka duba sharhi ni biyadahi ya kawo a sharhi bayan ya ce ba da ayyafa fa'al zalika yazhabu ay yumiru sai ya kawo biyadahi in ka duba sharhi yawa to shi yake nuna maka wancan ma asali biyadahi an samu sabakul qalami wa kazalika yaf'alu bil yusra to haka ne yake aikatawa ga kafar hagu نعم amma in an zo kafar hagu wa ya ala ya da hulu sura yana sanya hannunsa na hagu نعم min fauki ha daga samanta kowa a gidansa sarki ne نعم lokacin da ake kafar dama hannun dama ne a sama نعم hannun hagu a ƙasa نعم to tun da an dawo ɓangaren hagu inda yake da iko نعم to hannun hagu ya dawo sama نعم hannun dama ya koma ƙasa نعم wal yumna hannunsa nagu min fo- min asfaliha نعم daga ƙasar wannan kafar hagu نعم shi hannunsa na daman نعم kamar yake min fatiha ne zai ce min asfaliha daga ƙarƙashinta wala yamsahu نعم ala ne amma baya yin shafa a kan laka fi asfali kufi da take cikin ƙasan kuffin nasa in ya taka taɓo نعم auren su dabbajin ko kashin dabba kashin shanu نعم wanda ba najasa ba ne duk da cewa yana da tsarki نعم ba a shafar kufi a kansa in an taka shi نعم hatta yuzilahu har sai ya gusar da shi نعم wannan taɓon ko kashin dabba نعم bi mafiyin da gogewa ya goge har ya fita نعم au gasirin ko wankewa idan ba zai gogu ba نعم to sannan a yi maganar shafa wakila aka ce yabdau yana farawa نعم fi mafi asfali cikin shafar ƙasan kuffin نعم minar ka'abaini zai faro daga idan sawu نعم ila adrafil asabi zuwa gefen yan yatsu nan نعم ka gane ai wai shafar daga nan za a fara a ƙauli na biyu zuwa nan saboda ne liyalla ya sula ila aqibi kulli shay'un li- liyalla domin kada shay'un wani abu نعم min rutubati ma masa min kufaihi na ɗanyantakar abin da ya goge na kufayensa guda biyu min alƙashabi na kashin shanu نعم ya sila ya sadu ila a ƙibi kufi zuwa dunduniyar kufin nasa wanda kuma ba lalle ne ya gan shi ba wannan shine dalili idan daga nan in akwai wani abu da ka ɗan goge ko ka kakkarce ko ka wanke bai gama fita ba نعم na kashin shanu ko taɓan to idan ka yi haka ya zo na duniya ba ganinta ake ba kar- kar kar ka bar shi a gurin wannan wai shine dalili amma in daga nan ka faro ka zo nan ai za ka ga koma me to amma dai wancan kaulin ya fi wa in kana fi asfali inu malan ya- ya ya maimaita ma in ya kasance akwai laka da ya taka a ƙasan kufin wala yamsahu alaihi ba zai shafa akan inin ba hatta yuzilahu har sai ya gusar da shi alhamdulillah sani tambayo mana su mu fara hashiyatul adawi barka da suwa lawali ya himma ya almajiran alhamdulillah barka da gidan lafiya alhamdulillah kashin shanu ka duba sharhi me yake maka a sharhi ina ne hashiyatul adawi shafi na tamanin da tara ina ina za mu tashi yauwa a a cikon jumla da ta gabata da muka ce annallaha tabaraka wa ta'ala yaji'u yawmal qiyamati umarninsa yana zuwa ranar alkiyama wal malaku a lokacin da mala'iku saffan saffan suka yi sahu sahu to wannan sahu sahu na mala'iku da bayyanar da tajallin ubangiji a wannan rana duka yana zamantowa da arabil umami domin a buzuro wa al'umai abin da ya shafi hisabi da ukuba da kuma sakayya na lada li arabil umami dinnan muta'alliqun bi yaji'u yana latayuwa da kalmar yaji'u yana bayyana ne li arabil umami domin ya bujuro wa al'umai ba yana ta'allaka da wani malaku ba ne su ma mala'ikun kawai umarnin Allah suke zartarwa wal ardu shi kalmar al ardu din da yake li ardil umam tamyizul ma'arudina rarrabewan waɗanda za a gujibo da su a kawo su gaban zatin Allah tamyizi ne rarrabewa a ware wannan kai nan aljanna dama kenan wancan kai can hagu wuta kenan wa ashabu shimali ma ashabu shimal نعم akwai ashabul maimana wanda ya- wanda suke bin daman al'arshi su je aljanna نعم wa ashabul mash'ama ma abota hagu Allah ya tsare musu kuma su bi hagun al'arshi zuwa ga wuta to akwai kuma mutanen la'arafi ba sa can ba sa nan suna nan bainal jannatu wan nari ko yawwa wan nazaru da kuma yin tsokaci fi a hawalin cikin halayen waɗannan mutane da aka bujiro da su a ranar alkiyama ka ce iya su za su yi ba sun tafi juna ba ka tambaye su haka yi wake su za ka ce su mai akwai musu wannan yi wake na naira ɗin zahiru menene to zahiru kalamihi mabayanin zancen malam abu zaidu alkirawani anna sa'ir al'umami lalle haƙiƙa karsashin al'umai dukkan al'umai min jami'il khalqi daga dukkan halittu tu'rabu ana bujiro da su a gaban zatin Allah har dabbobi kenan tun tunda an ce alkhalqi har dabbobi da ƙwari duk wani abin da Allah ya halitta ka gane ai za a gabato to an ce al'umai a nan yana nuna zahirin lafazi ne ba wai iya mutane da aljanu da aka aiko wa manzanni ba kasan an ce al'umai duka tunani a tafiya al'umar annabi musa al'umar annabi nuhu al'umar annabi isa al'umar annabi muhammadu tunaninmu yawanci haka yake tafiya ko ai akwai inda Allah ya kawo bayanin halittu a ƙarshe yana cewa illa umamun amsalukum ko me farkon ayar illa umamun amsalukum ko nilla umamun amsalukum an kira dabbobi da halittu aka ce su ma fa al'ummai ne kamar ku to irin wannan al'umma ake nufi na na halitta gaba daya wakila a ƙauli na biyu aka ce a'a la yuhsharu lil arabi ba wanda za a tashe shi a lahira domin a bujulo da shi a gaban zatin Allah illa man yuhasabu wa yuaqabu sai wanda za a masa hisabi a masa azaba kaga mutum da aljankin an koma al'umam na shari'a kenan mutanen annabawan da suka gabata su ne za a musu hisabi a mun shari'a amma dabbobi ba a musu uquba ko da yake ana musu hisabi a junansu dabbobi ya zo a hadisi ingantacce dabba da ta ciji wata a nan duniya saboda ta fi ƙarfinta a lahira za a ba wanda aka ciza haƙolin wuta da rama cizanta dabbar da aka soka da ƙaho a duniya saboda an fi ƙarfinta aka zalunce ta a lahira za a ba wanda aka soka ƙaho na wuta ta rama sukanta in aka gama wannan sai a ce ku ni turaban duk ku zama ƙasa shi kenan su an gama da su ba an shafe su a wannan lokaci ne ya ƙunul kafiru ya laita ni kuntu turaban kafirin ya ga haka yake kai ina ma da ni ma na zama ƙasa ina ma dabba Allah ya ni a duniya in na zo aka gama wannan a mai da ni ƙasa shi kenan na huta to a ƙaudi na biyu aka ce ba wanda za a tashe shi a alkiyama a kawo shi gaban zatin Allah sai wanda za a masa hisabi kuma a masa uquba in ta kama ya dullu ala haza ka ka gane anan nan ba magana tashi ake ba kowa za a tashe shi amma waɗanda za a kawo su gaban Allah kaga za a yi tambaya kenan za a yi bincike to sai wanda yake da laifin da sai an bincika an yi hisabi kuma a ƙarshe za a masa azaba amma wanda Allah ya lulluɓe shi da rahamar safa wanda ya samu ceton manzan Allah tun kafin a kai ga hisabi baya buƙatar a kawo shi a tambaye shi ya aka yi ya aka yi tunda ba za a za a bar ba ka gane ai wannan kauli na biyu abin da yake nuni kenan sai ma da ce maka ya dullu ala haza abin da yake nuni a bisa wannan kauli na biyu kauluhu faɗin mai risala da yake wa hisaba ha za a bujiro ta ne a gaban zatin Allah domin a mata hisabi wa uqubata da uqubar da za a mata wa sawabaha da kuma sakayyar da za a yi fal bahaimu dabbobi la yuhsharu ba za a tashe su ba la tuhsharu ba ba za a tashe su ba a fa wannan kauli na biyu in an duba zahirin lafazin mai risala ya ce za a bujiro za a tashe su ne a bujiro da su gaban zatin Allah domin a musu hisabi da ukuba da kuma sakayya ta lada dabba ana ba ta lada ana sata aljanna ko wuta to a nan zahirin lafazinsa ya nuna dabbobi latu husharu ba a tashin su a kawo su gaban zatin Allah tunda ba hisabi za a musu ba da kuma uquba li'anna domin dabbobi latu hasabu wa latu aqab ba a musu hisabi ba a musu uquba wal hisabu ko abin da ake ce masa hisabi muna jin hisabi hisabi sai ranar hisabi yau mai umul hisab yau mai hisabi ko huwa abin da ake ce masa hisabi an yi addada alaihi kullu ma fa'ala a ya masa dukkan abin da ya aikata min hasanati na kyawawan aiki wa min sayyatin da kuma munana shi ne ma'anar an yi wa wani hisabi duk abin da kai mai kyau da mara kyau ka zo da shi za kuma a ƙidaya daga adadi ne an yi addada alaihi za a ƙidaya masa duk abin da ya aikata mai kyau da mara kyau fa yi hasabul muminu bil fadli ana yi wa mumini hisabi da falalar Allah wani abin ma a lullube yau a wuce ba za mu a tona ba wani abin a suturta wani abin Allah ya mantar da masu rubutun ma ya mantar da shaidun ma wannan falala kenan saboda Allah ya sani ba mai shiga aljanna dan aikinsa kadai sai an hada da falala to mumini ana masa hisabi tare da falala ka gane ai shine Allah yake baka hisabi wa amma wani to kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasiran to falalar ce take zuwa ba wai ba yi da aikin da zai kai shi wuta bane wal munafiqu wal kafir ai fa yuhasabu al munafiqu wal kafiru bil hujjati wal adl munafiki da kafiri ana musu hujja ana musu hisabi da ya kawo hujja kun hatu burhanakum ku kawo hujjarku wal adl da kuma adalcin Allah ba zalunci abinda kai da shi za a masa kai amma babu daga kafa wannan adalci ke kama ta dinu tudani ka san ko ba- ba wanda zai kedare to malam yace maka wal uqubatu qismani ita uquba ita ma iri biyu ne ba ya gaya maka wa hisabiya wa uqubatiha ba domin ya gaya maka ma'anar hisabi saula uquba ita uquba ita ma iri biyu ce yasiratun akwai mai mai sauki an dan mangare ka ka sha tsayuwar alkiyama kwakwalwa ta ta ta farfasa daga nan kuma sai a lullube kada fara ce to kare aljanna amma dai ai an cuya to akwai mai dan sauki wa hiya ma yusibul jisma shine iya abin da yake shafar jiki zahirin jiki wa shadidatun akwai kuma mai tsanani wa hiya ita ce hadbuhum anillahi ta'ala tsare su gabanin ganin zatin Allah ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna to a tsare su gabanin Allah ita ce azaba mafi tsanani a gun kafi kamar yadda ganin Allah ita ce ni'ima mafi girma a wajen mumini wa tasalludu anwa'il azabi da kuma sallada musu ko dola musu nau'o'in azaba alaihim a gare su to da yace wa sawabu ha shine na ƙarshe wa sawabu shi ko abinda ake ce masa as-sawabu lada shine al-jaza'u sakayya fa yujaza an al-ihsan fil janna ana yin sakayya ga kyautayi da mutum ya aikata fil jannati a cikin aljanna ake- ake masa sa- sakayya wa an al-isaa ay wa yujaza an al-isaati fil nari ana yin sakayya ga mummuna ko munanawa fil nari a cikin wuta kowa zai gamu da sakayya daidai da shi to alhamdulillah sai ne askar to akwai a ƙarabu akwai fa askar an sa an askar yake a ƙarabu ba na? da baki ba lalle ba amma da da bi kan sai zama soja ba saboda yayi gajiru to ina ne Dari biyu da arba'in da nawa to ina za mu tashi wa man balagaha mautu zawjiha muna maganar nau'o'in iddar mataye da iddar saki da iddar mutuwa da iddar ummu walada ko to matar da labarin mutuwar mijinta ya zo mata ya tafi fatauci na'am ko ya yi dogon bulaguro au ɗalaƙu ko labarin sakin da ya yi mata ya zo mata ko a wasiƙa ko aka aiko mutum ya zo ya gaya mata mijinki wane ya ce in gaya miki ya sake ki ko kuma labarin ya zo mata ya mutu idda dai ba iri biyu ba ce akwai iddar mutu akwai iddar saki to kowane ɗaya ne labarin zuwa mata ya yi to fa iddatuwa iddarta munzul moti wa talaki tun lokacin mutuwar mijin ne da kuma lokacin da yake ya sake ta na'am lal bulugi ba daga lokacin da labari ya zo mata ba na'am idan an kai wata hudu da kwana goma da mutuwar mijin na'am bata ji labari ba sai yau ya cika wata hudu da kwana goma to ba wata saka da za ta yi ta gama idda a yau ma an ta samu miji sai ta daura aure ko lokacin da yace ya sake ta da aka duba takardar da kwanan wata ranar da ya rubuta na'am sai ta tabbatar ta yi jini uku daga wannan lokacin da aka rubuta takarda zuwa yanzu na'am shikenan a yau ma da labarin ya zo ta samu miji sai ta yi aure na'am
wal mabututa ko ko wa- wa- wal mabututati ko wa- walil mabututati a sukuna wannan wadin babu shi shi ma ka ga an yi shi wani kamar na ruwa kuma ba yi da wasali Hmm? an an gyara wani ne mafi tattacin sukuna a kai wani ba ka kashe eh yi mana farkon zance ne a yi ayin gama da wancan a sukuna gurin kwana na'am yana tabbata lil mabututati ga matar da aka yi mata saki uku kafin ta gama idda na'am
walil hamili nafaqatuha amma in tana da ciki mai cikin za a bata abinci ko da saki uku ne hatta ta ba har sai ta aihu na'am in ta aihu ba, ba, ba ta gama idda ba to yanzu ba batun ce da ita sai dai batun kuma yarjejeniyar yadda za a shayar da yaro da lenon yaro in ta ci ma to ladan leno take ci na'am wala ya subutu shi fa ciki baya tabbata bi da'awa da da'awarta kawai dan ta ce ina da ciki shikenan a cigaba da ba ta tuwo na'am sai an shekara ɗaya biyu ta ce ai kwantaccen ciki ne a cigaba da ba ta tuwo hatta ya zahara har sai ya bayyana na'am in a zamanin yanzu ne a je a yi tikan bayan an sake ta din akwai ciki ko babu dan ta faɗa da baki ina da ciki to in zamanin da ba a sikan ne a jira ba za a fara bata abinci ba sai ciki ya ɗago ya zahara ya bayyana sannan a fara bata tuwo har zuwa aihuwa na'am kuma a zamanin yanzu ne to ana iya zuwa a gwada in likita ya ce tana da ciki shikenan sai a fara bata abinci fa yuz'alu laha an nafaqatu in aka gano akwai cikin da gaske ana sanya mata abincin da za ta ci wanda zai ishe ta har zuwa aihuwa eh fa tuj'ala ai akwai hatta hatta ya zahara na'am ko na'am tana yin fata a gafi ilimu dari ko fa- fa tuj'ala na'am sai a sanya annafaqatu shine naibul fa'il za a sanya abinci ciyarwa laha gare ta na'am fa inin fashi in cikin ya zube na'am eh to falahu ruju mijin yana iya komowa ce to dama dalilin ciki ne kuma babu babu kila me zai ci kawai ya tunkuɗa ke eh sai ya tunkuɗa abinci ke
shi kiri eh, in in- in yawa in ya bayar gaba ɗaya lissafi daga har zuwa aihuwa to idan ciki ya zube yana iya koma ya karbo abin da ya rage don kuma dama wata-wata yake bayarwa daga nan sai ya kame wa aksaru muddatul hamli amma ka sani mafi yawan tsawon lokacin ciki arba'u zina shekara hudu na'am
ke an san matsala akwai eh inda ya bayyana sun ba tare ba zai shekara ko an je an yi an je an yi scan na'am an tabbatar akwai cikin kwantawa yayi na'am to zai ci gaba da ba ta abinci tsawon shekara hudu in shekara hudu ta cika ba ta aihu ba to daga nan zai yanke sai ki je ki sai da zaki ki fito da ɗanki abinci da ya ƙare abu yi ima- imam malik haka yi limamin mazhabar a kansu aka samu wannan hukunci in ka duba tarjamarsa da da masu sharhi muwadda suka kawo an kawo wannan kauli har ma suka ce eh, jariri ya wuce wata tara a cikin gyatumarsa alama ne na zai yi basira da kaifin hankali saboda an gani wajen imam malik gwargwadon daɗewar da ya yi a cikin gyatumarsa gwargwadon kaifin basira da zai yi a rayuwarsa kaga suka ce kuma yaron da aka shayar da shi nono sama da wata hudu to yana zama mai karancin basira shi kuma saboda wata hudu sama da shekara biyu nake so nake eh hau- haule ne kamile ne shi yasa shari'a ta yi iyaka dan kana dinga aifan wawaye dolaye sai aka yanke haule ne kamile ne liman arada an yutimma raba duk jaririn da aka bashi nono fiye da shekara biyu to zai tashi dole bai da cikakken hankali bai da cikakken wayo amma wanda kuma ya dade a cikin jakamansa fiye da wata tara to gwargwadon abin da ya kara wa mata jidul arham wa mata zudadu din to yana samun karin basira ne imam malik shekararsa hudu a cikin jakamansa sannan aka aike shi kuma da bakinsa ya faɗa to sai mazhabar ta yanke hukunci daidai da abin da ya faru da limamin za ka ci gaba da ba ta abinci tsawon shekara hudu in ba ta aihu ba to daga nan ciyarwa da wajibi ya sauka a kanka alhamdulillah sai me a ƙarabul misali sai me in ya watse daga watsewa ne mu- muna cewa cikin ya zube ba a ƙarabu ina za mu taji wa ƙadmin a cikin mazhabobi ko? to in ya kashi kala biyar ma? eh amma wata wata mazhaba ce wa sharɗu sihatihi ko? to a gaba da nan ne ko? wa- wa- wa wa sharɗuhu ma wa naqa'un a sharaɗin su su biyu wane ne alwala da sallah aƙalu hankali wa naqa'un da tsarki da tsarkaka min haidin wa nifasin daga jinin haila da jinin biki ba a yin alwala ta inganta tare da jinin al'ada ko jinin haihuwa wa wujudu ma ya kafi da kuma samuwar abin da yake i- isuwa ga yin alwala min al-mutlaqi daga ruwa mutlaqi shine ma'u duhur al-ma'u duhur shine al-ma'u mutlaqu ba amma ko da ka samu mutlaqin amma ba zai ishe ka yin alwala ba ka nema kuma ka rasa a halin tafiya to sai kai da ba kai sallah ko kuma a'a ka samu ruwa isasshe amma ba mutlaqi ba dahirun ne gairu dahurin to shi ma sai kai da ba kai sallah wa adamu naumin da rashin bacci wa gafalatin da kuma rafkana shi ne kamar suma kalgusul shi ma kamar wanka yin yadda aka hukunta a taimama haka aka hukunta ga wankan janaba wa ka taimuni haka sharaɗe shi kamar taimama amma bi ibdalil mutlaqi da musanya ruwa mutlaqi bisa iri da guri mai tsarki ka gane ai wannan sharaɗin na ma'ul mutlaqi wa azo batun taimama sharaɗin ana musanya shi da al-sa'idu dahir in ka rasa guri mai tsarki da zaka yi taimama to sharaɗin ta ita ma ya faɗi illa an alwaqata sai dai bambancin su da alwala shigan lokacin sallah fi cikin taimama ko ku a cikin sa sharɗin sharaɗi ne fihi ma dole sai wato sharaɗin wajibci alwala ba ta zama wajibi sai lokacin sallah ya yi hakanan yin taimama ba ta zama wajibi sai lokacin sallah ya shiga baka samu ruwa ba taimama take wajaba ka gane ai ita ma alwalan ta wajibi ba ta inganta kafin shigar lokacin sallah ai menene ba ta wajaba tunda sharɗin wujubi muke faɗi to alhamdulillah sai me Allahu alwadu shafi a bai zo ba jiya ya zo ko? to jiya ya sanar da ni yana da uzuri ko yanayin aikin nasu da yake a jeji ne ko za su dinga fita ne yawwa to suna da aiki sha biyu ma suke fita ko mene ne a roba a rufo kai sun nasu ko dama a sanyi suke aiki to ta- a tamrini na nawa to muna cikin bahasi ne na farko ba al'asma'ul akiratu sunaye na ƙarshe fi amfilatul ismil awwali a cikin misalce-misalcen yanki na farko kullu ha dukkan ta jumu'in jam'i ne da ce maka jam'u don jam'un din shi ma suna da muku da shi aljam'u shakin kansa aljam'u mufuradi ne ma'anarsa sai take nuna taron abu da yawa amma shi a kalan kansa aljam'u mufuradi ne aka ce aljumu'u to shi ne jam'ul jam'i ka gane ai yawa shi ne izmul jam'i na aljam'u shi yana ishara zuwa ga taron abu da yawa amma shi kansa sunan a kamar da hausa ka ce an yi taro kuma ka ce an yi tarurruka to da taro da tarurruka wanne ne zama yana mufuradi amma ka ce an yi taro ba ka nufin mutum ɗaya biyu ne kawai ba taro ka ce ba yawa kaga amma ma'anarsa mutane da yawa amma lafazinsa mufuradi ne amma ka ce tarurruka to jumu'u kenan an ka ce aljam'u taro jumu'u kuma tarurruka to tun da sunayen har guda shi guda tara ne uku uku sau uku ya kawo ai kuma kowanne ƙarshen sa jami ne al-rijalu al-kutubu al-turuku al-mujidduna al-qadimina al-katibina al-mujiddatu al-qadimati al-katibati su ne suka zama jumu'un dukkan su suna ne na jam'i wa idza nazalna ila mufradi kulli wahidin minha idan muka yi tsokaci zuwa ga kowanne mufradi mufradin kowanne minha daga cikin wannan jam'i wa wazanna muka muka yi au bainahu tsakanin mufradin wa baina jam'i da tsakanin jam'insa to wajadna suratahu wannan shine ilmu sarraf yanda ake sarrafa ko da yake shi fi'ili ake sarrafa a sarfu wannan kuma suna ake aunawa wa- wa- wazani kenan wajen na surata za mu tarar da surar mufradin an mun jami'inta kad tagayyarat kaɗan ma kaɗin ba duka ba ne wani lokaci tagayyarat surarsa tana canjawa fil jam'i a cikin jam'i yace farrijalu kalmar arrijalu matsalar jam'u mufaradi rajulin a jam'un jam'i ne na maza rijalun mufaraduhu mufaradinsa kuma rajulun kaga surarsa ta canja wanda akwai alif an samu ƙarin harafi ɗaya tsakanin jimun da lamun ina fata an gane waƙar ta gayyar fi suratul mufradi kamannin mufradi ɗin ta canja da kasirin ra'i saboda kisirar rajulu wannan rijalu tun daga wasalin farko aka samu canji wa fatul jimi da fatar jin karami rija wanda kuma raju wa jaratul alif kuma da karin alif kaga an samu bambanci abu uku kisirar ji ra'un rijalu da fatahar jimun sannan aka samu kuma alif bainal jimi wallami ومن ومن أجل هذا التغيير تو أدليل wannan jirkita alladhi yushbihu takfir ash-shay wanda yake kama da an karya wani abu ba da an kana sayya bayan da da da ya zama mai lafiya kamar itace ne a tsaye lafiyar sa kalau sai ka zo ka karye saman sa to haka ake kwatanta jam'u takasiri yayi kama da an shi ar-rijalu da ar-rajulu to ar-rijalu din yayi kama da an karya wani abu ne ba da an kana sahihan bayan da abin ya kasance mai lafiya da rajulu ne a hade jimin da lamun a hade lafiyar sa kalau sai aka zo aka karya tsakanin jimin da lamun aka sa alif har ma aka raba shi aka kori lamun din ya ya rabu da jimin din da haka suka kamanta to tusamma hazihil jumu ana ambata irin waɗannan jam'i jumu'u takasiri jam'u takasiri jam'i na karyawa saboda mufradin sa lafiyar sa kalau sai aka zo aka karya shi da alif kamar su hindu da hunudu hindu kaga da nunun din da dalil a haɗe suke sai aka karya da wau aka ware dal din da a haɗe yake hindu ha'un nunun dalun a jikin a kalma ɗaya ko jumla ɗaya gora ɗaya ka muke cewa ko a tsangaya sai aka sa wau aka laba dal din daban waɗancan uku suna da jimun a ha'un nunun wau a haɗe suke a gora ɗaya amma aka karya aka mai da dalin shi kadai a ware to shi ma jan mutu kasiri ne ka gane ai sai me to mun tsaya jan mutu kasirin to mun fahimci wannan saboda jami yana canjawa akwai wanda asalin mufradin kamanninsa yana nan sai dai an masa ƙari ne kamar mujiddu da mujidduna shi ba abin da aka karya sura mufradin tana nan al-mujiddu al-mujidduna ba abin da aka karya na al-mujiddu surarsa tana nan sai dai an samu ziyada na wawun da nunu to kaga yayi kama da wancan wancan tsarin da aka samu a tsakiyar ar-rijalu lamun din da ita ce a ƙarshe rajulun ma lamun ne a ƙarshe sai dai an karya wannan kuma asali yana nan a ƙarshe da aka yi masa ƙari to duka za mu ji irin waɗannan jami'i sai me in ma matan ka ɗauko almujiddatu mimun da jimun da zalin da suna nan a hade aka ƙara alifun da ta'un ya zama mujiddatu sai wanne akwai mun hako a wanda babu za mu tashi to za mu tashi a hurufin ƙasami abinda ake sai musu harafofin rantsuwa ni cewa ya babu harfin ƙasi babu ke na harafin rantsuwa har kudu ma mufradi ya kawo kaga shi mana jabu takasi na hurufun harfun sai ce hurufun an yi ƙarin wau ya raba tsakanin ra'un da fa'un shi ma takasiri ne وقد يجر الإثم باء القسم وواوه وتاء أيضا فعلمي لكن تكسو تاء بسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه إمين ثم كما sai mai gaban eh mene gaba a baya a'a ba ba abin nan ba yayi badali ne ni wa qad yajuru al-isma kai kai kuma sun kuma ya kawo shikenan kad haqiqa summa sannan to amma sannan ne muna maganar farkon babi ba in ka ji sun ma'ana adafi ne da ita bayan wani abu ya gabata in kuwa ka ƙadilista haƙiƙi to baiti na gaba wanda makaranta bayan bilashi ki bahi sai ne wai babu hurufin ƙasar ne kai wanta yana gaya baka duba sosai baiti biyu ne da babu to kuma sai ka tsalla haka ta wani babu eh to na ji shi kenan amma da iya bai sukan kenan guda biyu to su za mu yi ba za mu tsallaka babu ba in ma sun mane in ma wa ne ni na wace wa kada haƙiƙa ba'ul kasami ba'u din nan shine fa'ili na yazuhu in kuma kace sun sannan ba'ul ƙasami wannan ba ta rantsuwa billahi ka gane ai ya jurul isma yana yi wa suna kisra asali wallahu ne idan ba rantsuwa ba ne wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna to amma in rantsuwa ne wawun sai a ce wallahi wa wa wa wa wawuhu ba wai ba'ul qasami ba wa wawuhu hadda wawun sa shi qasami bi ma'ana wa wawul qasami san billahi ne kai ko billahi wa wa wawuhu da wawun rantsuwan shine wallahi wa ta'u da ta shine tallahi su da hurufin ƙasami salasa aidan su ma suna yi wa suna kisra fa'alami ka san wannan a wannan malam bahaushe shi gaba ɗaya ke haɗawa saboda ba ya tsoron Allah wallahi tallahi billahi mai zafi ka ɗauki guda ɗaya wani ba ya sheka ba in ƙarya ce guda ɗayan nan ya kuwa sheka bala'i ka rantse da Allah akan ƙarya amma wani akan kare za ka ga ya jero dukkan harafofin nan guda uku to me na kalin a nan dai ai dai ai dai na asiri na tallahi din ko ko billahi din kowane ɗaya ka ɗauka shi mahalan tsuwa ne kuma yana yi wa sunan da ya biyo baya kisra ko da ba ismul jalala ba ne ko wa rabbil ka'abati in ka ce wa rabbul ka'abati to zance ne ba rantsuwa bane wa rabbul ka'abati za ka ce ka ga ubangijin ka'aba annan kuma sai jawabi ya biyo baya in kai ruko amma in kai kisra to ya zama wawul qasam ka gane ai ba Allah ya gaya maka ba fa wa rabbis samai wal ardi wannan wawul qasam ne tunda yake fa wa rabbi ko fa wa rabbika ko falawar rabbika duka rabbi rabbi kisra nan da ka gani saboda lantsuwa ne amma ba da haka ba babu alamar kisra a gudu kun i wa rabbi galawanta an hada shi da ya'un nisba ka gane ai dole ba za ka sai wa rabbu ba dole dai kisra za ka yi saboda zawaidin da ake nema lakin sai dai tukassu ta'u a cikin harfofin nan guda uku ba'ul qasami da wawul qasami da ta'ul ƙasani to sukun ana keɓance ta bi ismillahi da sunan Allah inda ta'ul za a yi rantsuwa ko jahiliyatul zuhala'u ba za su kama sunan gunki su sa masa ta'ul ƙasani sai dai lawan lata sai dai a sa wo ko kuma billata a sa ba amma ta kam sai dai tallahi watallahi la'akidan na asinamaku ta gane ya yi tallahi in kitta la turdini in kaga an sa ta to ta kusu bi ismillah ta keɓance sunan Allah shi kadai sunan ma fa na Allahi babu tarrahamani sai dai bin rahamani ka gane ya in kunta ta kiya ko amma babu tarrahamani babu tarrahimi take mace sunan Allah shi ma ismul jalal duk inda aka kawo ta da sunan rantsuwa to sai da ismul jalal a tallahi idza ta'ajjabta shi ma fa ana sa ta'ul qasami ne a ismul jalala idan kai mamakin abu har za ka rantsi a kansa idan abu ya baka mamaki kamar yadda shi Allah Ibrahim yace wa tallahi la'akidan la asnamakum ba'da an tuwallu mudbirina ai mamaki yake ya za a bar Allah a dinga bauta gunki mamaki yake kada shi shi yasa yayi amfani da kalmar tallahi ana kawo ta ne idza ta ajabta in kai mamakin abu bilashtibahi ba tare da rikici ba ba wani rikici a cikin wannan kauli magana ɗaya ce ana rantsuwa da ita ne a sunan Allah ismul jalala shi ma in akwai abun mamaki a cikin yin rantsuwar alhamdulillah ko ne yawon ina ce shafi na shafi na takwas a wanda baiti وتوالت للمصطفى الآية الكبرى عليهم والغارة الشعواء وإذا ما تلا كتابا من الله يتلته كتيبة خبراء وكفاه المستهزئين وكمسا نبيا من قومه استهزاء وتوالد المصطفى الآية الكبرى الآية الكبرى مؤجزة ما في جلمة آية علم بمعنى المؤجزة توالد تاجيلنتو ɗaya bayan ɗaya Allah yana bashi yana ƙarfafa shi da mujizoji lil mustafa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tajirantu alaihim a gare su su kafiran makka wal garatu da kuma hare-haren yaƙi a sha'awa mai firgitarwa ai alkasiratu siyai mai yawan kururuwa al mutafarriqatu ko kuma mabambanta su ne masu firgitarwa an kawo musu hari an yaƙe su ba su samu nutsuwa ba an sake dawowa wa idza ma tala kitaban min Allah wa idza ma za'ida idan idza ta hadu da ma to kana da zaɓi fuskoki uku ne ko ka ɗauki iza ka jefar da ma ko ka ɗauki ma ka jefar da iza ka gane ai in ka ɗauki iza sai ka ce wa iza yayin da ma za'ida ka gane ai tala manzo Allah ya karanta kitaban littafi min Allah na Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma ka ce wa ma tala kitaban min Allah matukar ya karanta littafin Allah to ka jefar da iza kenan wasu kuma suka ce duka suna aiki ma din tana ƙarfafa izali taukidi ce fuskoki uku ne amma dai wanda aka fi ɗauka shi ne ma din za'ida ce shi yasa misali ma ya kawo maka ma za'ida a sama wa idza tala kitaban min Allah idan ya karanta littafin Allah na alqur'ani shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to katibatul rundunar yaki khadara'u koriya ka gane ai ana ce mata katibatul khadara in ta zama bisfilahi mai yawan makamai wani hadidi da kalafa garkuwa da silke da kwalkwali da takwali da mashi da kibiya da sauran kayan fada ana ce mata runduna ce koriya to talau tana bibiyar wannan ayar da manza Allah ya karanta duk sanda aka saukar masa da aya in firu kifafan wasu kalan sai manzo Allah ya gaya wa sahabbai sai ka ga duk an yi shiri an fito ina za mu je ya rasulan wa kafahun mustazi'ina Allah ya isar masa masu masa izgilancin nan a garin makka a zaman makka kafin a yi hijira musamman wanda mazala ya kamo sunansu Allahumma alaika bi fulani Allahumma alaika bi abi jahli Allahumma alaika bi asbun wa'il Allahumma alaika bi wane ne mujira ibn walid ko ko walid ibn mujira duk wanda ya kama sunayen nan nasu ya hada su da Allahumma nan to Allah ya isar masa sharrin su da yawan su da aka yi badar aka dawo ko ɗaya bai dawo gida ba wa kam da yawa istihza'u izgilanci ai istihana reni da walakantawa sa'a nabiyan ya muna nawa annabi ba ma a kanka ba ya rasulallah inda ya kawo ma'arifa to yana nuna sani an san waye annabi ake ne amma da kawo na kira dama abinda baka san waye ba shine ma na kira ba shine ma na kawo ta anan wa kadda yawa istihza wa kam da yawa istihza wa izgilanci sa'a nabiyan ya bakanta wa annabi min kaunihi ta bangaren mutanensa amma suka jure suka bi umarnin Allah alhamdulillah sai ne ina ce shafi na takwas to ina ne babu wudu'i babu kenan da zai magana akan alwala wala salata ala man la wudu'a lahu لأنه هو شرط في صلاتهم يجب علي أن وضوء من خروج أذى كالبول والقائد والريه لا كدم والمذي والودي إثر البول من ذكر منها المني وماء المرأة السكم ولا صلاة باب صلى على من لا وضوء له كدوا دبائد الولا li'annahu domin shi alwala ka gane kamar ka alwala namiji ne bai ce li'annaha ba li'annahu domin shi alwudu huwa shartun bai ce hiya shartun ba alwala shi sharadi ne fi salatihi mu a cikin sallar musulmi ba a sallah sai da alwala don sharaɗi ce sai da alwala ya jibu anna saboda waƙa ne ce anna amma alaina ne yana wajaba a gare mu mu musulmi wudu'u mu yi alwala min kuruji azan daga fitowan najasa ka gane ai kalbo ne kamar fitsari ana ce masa azan dole mu sake alwala an mun yi fitsari wal gaidi da bayan gari najasa ne warrihi da tusa tana kare alwala amma fa la kadami banda kamar fitowar jini domin shi ba almutadi bane kullu ma yakhruju min adi kabilaini ala wajhi al'ada ka gane ai ko ko la kadami yace lin qida'i damin ko a wannan sharhin nasa ya saba da ma'anar da muke karantawa ba a yin alwala kamar ai ana magana abin da yake fitowa a jiki ta kuma hanyoyi guda biyu fitsari bayan gari da tusa ba ya ci gaba da lissafo su ba walmazi da mazi walwadi da mazi da yake fitowa israel goli a ƙarshen fitsari min zakari amma daga ɓangaren azzakari farji baya fitar da wadi mata ba ruwansu da shi maza ne suke fitowa min hal maniyu almaniyu mani min ha yana daga cikin abin da yake biyowa min zakari wa ma'ul mar'ati da ruwan mani na mace shi ma yana wajibta sake alwala istaqimi ka gane ai ka daidaita ka samu istiqama wancan la ka dami da na gaya maka baya ɗaukar ma'anar inqida'u dami in al'inkida'u dami ne ai la ya sa masa na korewa to me yasa ya kawo mani namiji da mace ba hukuncin su ɗaya ba yankewa jini ne yake wajibta alwala ko wanka to shi mani ne yake wajibtawa shi ma wanka to dan ne sai aka kore jini kuma yake inkida'u dami nan kuma ya tabbatar mana da mani namiji da mai mace bayan ya jero mazi da wadi saboda haka wancan al'iki dawo dami akwai rafkanuwa a ciki akwai wahami muna magana abin da ya fito ta dubura ko farji wanda yake karya alwala a kansu muke magana inda hukunta alwala muke yi. to abin da ya fito na najasa kalboli wal gaidi wal rihi yana wajibta sadaka alwala la kadami ba kamar fitowar jini da ya fito ta dubura ko azzakari ba wannan baya karya alwala amma ya kawo in kiɗa udani wata magana ce daban yankewar jini ko asali a shari'a ana magana jinin haila ko jinin biki to alhamdulillah sai ne ya zai musarin ta'aziyya ko jana'iza kasa ne min ru'ubati ma masa daga ɗanyantakar abin da ya goge yauwa daga kufayensa guda biyu minar ƙashari na kashin shanu shi ne kandilo ko? ko na ce kandilo barbarci ne ko? barbarci ne ko? to me su zaka da hausa kashin shanu dai gwali-gwali ne eh? eh? rozo to na na namiji fa na mutum shi mata roto ake ce ko ko da ba gaya wannan mutum kashin shanu dai gwari gwari ne to sai menene babu irka'i sutur babu na hukuncin sakin labule idan ka aulu mace kuka shiga ɗaki sai ka saki labule ko baka rufe kofa ba to za ka bata sadaki ta ci sadaki to wai san ya faru akwai shaida in aka fito kace kayi kace baka yi ba wane ne shaida to saboda haka kawai ka bata sadaki حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب حقيقة سيدنا عمر بن الخطاب قضاء في المرأة يا ينكه كنشي cikin wata mata amarya idza tazawwajaha rajulu yayin da wani mutum ya aure ta na'am annahu cewa shi wannan mutumin da ya auri matan nan na'am idza urkiyati suturu na'am u u ne ba haka idan an saki labule kaga ba ma shi shi ne ya saki ba na'am ko da mata ce ta sauke labule da ta a ki ban labulen ba tukunna ba yanzu ba yana kallo aka sauke labule na'am to faqad wajaba sadaku haqiqa sadaki ya wajaba inda an daura muka auren ajalan ne ba na kadan ba to wajibi ne ka je ka dauko sadakin ka ka bata in kuma dama ka kai sadaki aka daura muka aure to ta ci sadakin sakin labule kadai kuma ko da ba kai ka saki ba bai ce iza arka sutura ba iza urkiyati suturu in aka saki sutura labule kenan tsaka balla sannan har aka kulle kofa aka sa sakata kawai ta ce sadaki wa haddasani an maliki an ibn shihab Allah zai dabna sabitin cewa zai da dan sardu da biyan lawo anu kana ya kulu ya kasance yana cewa iza da kallar rajul bi imra'atihi idan mutum ya shiga ɗakinsa tare da matarsa nan dukuli ba na shiga dukuli shai bi shai ba ka gane yayi da kala rajulu bi imrati ya shiga ɗaki da matarsa fa urkiyat alaihi masuturu sai aka saki labule a tsakaninsu fa kad wajaba sadaqu haqiqa biyan sadaqi ya wajaba kaga mun samu sahabi biyu Umar dan Kadabi da Zaid ibn Sabit wa haddathani an malikin annahu balagahu labari ya ishe masa anna sayyid ibn al-musayyab sayyid dan musayyabi kana ya kasance ya kuli yana cewa idza da kallar rajul bil mar'ati idan namiji ya shiga da mace fi baitiha a cikin ɗakinta ba ba fi baitihi ba shi ibn al-musayyab ya ya rarrabe gidansu ya kawo mata ziyara ko gidanta ya zo ya shiga ɗakinta to su duka rajulu za a gaskanta namijin ne alaiha akan matar in yace bai yi ba ita kuma ta ce ya yi to ma- to maganarsa za a ɗauka bai yi ba tunda shi ne ya zo faƙala kuma sai ce lam a masa bai shafe ta ba in yace bai sha ko a wannan ku haka ne to na yi ƙasa wa iza da kalat alaihi fi baitihi in ko ita ce ta shiga wajensa a cikin gidansa ta kawo masa ziyara to tuddiqat alaihi za a gaskanta ta alaihi a kansa in eh yi mana yi mana haka yake a kwani za ka babu ya duga dugan nan da ba lamba yawwa wato wanda ya kawo ziyara shi ake gaskatawa ba wanda aka kawo ziyara ba in shi ya kai mata ziyara to shi za a gaskata in ya ce bai yi ba to sadakinsa yana nan in an rabu ma a bayar masa in kuma ita ta zo gidansa to ita ta fi shi gaskiya in ta ce yayi to yayi kuma ta ci sadaki qala malikun kaga ya gaya maka yi zuwanta za- to za ta zo babu saninsa gayyata ta bayan to amma ai shi ne ne zuwanta Ai- ai ai mata abin da aka gane a ɗabi'ar mata ai tana da kunya zai yi wuya an ɗaura muku aure haka kawai baka gayyace ta ba kawai ka tashi ta zo ko yawwa ko matar babarbare da baya za ta zaƙinta ya kwana ai kai masa ake ba gidansu yake zuwa ba ko ko da wani gu aka nema a al'ada ai muna gani a Borno abokanan da za za je su shirya wani guri da sanin mijin a je a ɗauko ta a gidan iyayenta a kai ta kuma da asubar fari kuma kawayenta ne fa za su zo kuma da da asuba su su ɗauko ta kuma su kawo ta gidan iyayenta ba wanda ya san me aka yi to kaga a wannan ai ba ita ta kawo kanta ba abin da shari'a take dubawa duk yadda aka yi ba haka kawai ta miƙi gari ta zo ba ba da umarninsa ba amma shi zai iya zuwa ko ba ta sani ba zai zai zai iya zuwa gidanta an tambaye shi a na zo in tambaye ta yaushe za ka tare ban take ta ba to a to duk da ayyuka da abin da kaga an faɗa akwai hikimarsa a a to to to to ka gani ha akwai kunya gidansa da kanka yawwa ka zo dai wani wani dai abu ya kawo ka amma ba wannan abun ba abun da shari'a take duba ke amma ka ga yace ta tazo gidanka to akwai fa abun da ake nufi qala malikun yace ara zalika ni ina ganin wannan abin da duka waɗannan sahabbai biyu da tabi'i guda ɗaya sa'id ibn al-musayyibi suka faɗa filmar sisi cikin lamarin shafa ne taku kenan idza da kala alaiha fi baitiha ka gane yayi ka san duk maganar da suka yi ai ba su kawo maganar sadaki ba an ce za a gaskanta ta za ta gaskanta shi na na farko ne a- a- da na biya aka ce faƙad wajaba sadaku amma shi yau na na na sakin labule shi kuma ibnu musayyabi ya magana zuwa to shi da ce za a biya sadaki ba kawai za a gaskanta ta ko za a gaskanta shi da yake yana a ni abu da na fahimta a ga magana ibn musayyabi kuma dole a karɓi fahimtar maliku tun da malamin sa ne ya san ilmin maganganun sa yace fil masih cikin magana shafa ne idza da kala ala ya fi baiti an ya shiga wajenta a cikin gidanta fa qala sai ta ce qad masani haqiqa fa ya take ni kasan masu anan taku ake nufi aula mastumun nisaa to wa qala shi kuma ta lam amasaha a ni ban take ta ba to su jika za a gaskanta shi alaiha a gare ta tunda shi ne da kala alaiha fi baitiha fa inda kalat alaihi fi baitihi in ku ita ce ta shigo masa a cikin gidansa fa qala sai ta lam amasa shi da take ta ba wa qala ta ce kad masani haqiqa ya take ni suddi kad za a gaskanta ta alaihi a kansa shine ba yi da gaskiya to da me yasa ka kira ta in ba wannan kake nufi ba alhamdulillah sai ne riyadu salihin ina za mu tashi ɗari uku da to ina ne ba za su jira ka ba kuma lokacin ya tafi za su jira ka sallah ji da kana da alwala babu tarihin ihlalil mar'ati ala maitin maitin ko mayitin to duk duka tani maitu da mayitu duka ɗaya ne mamaci babu tarihin ihlalil mar'ati ala mayitin babi ne da yake nuni ga haramcin yin takabar mace mun san al-ihdadu ai tun a risala ana ce mata takaba al-ihdadu babi na haramcin yin takabar mace alama ya ga kowanne mamaci ta masa takaba fauka salasa a yami sama da kwana uku illa ala zaujiya sai dai in akan mutuwar mijinta ne wannan kam arba'ata ashhurin wa asharata ayyami watanni hudu ne da kwanaki goma ka gane ai amma an ba miji bane kowa ya nata ya mutu ko ubanta ne ko ɗanta ne tana baƙin cikin mutuwa ta ƙi yin wanka ta ƙi shafa turare ta ƙi yin kitso da shafa kwalli da abubuwan da ake yi don baƙin cikin mutuwa to in ta wuce kwana uku fa ta yi haram kowaye ya mutu illa ala zauja sai dai in mijinta ne wannan kam an ɗora masa arba'ata a cikin wa asharata ayyam an zainab binti abi salama ab- agolan manzan Allah kenan wanda manzan Allah ya auri Abu Salama ya taro ta da ƴaƴayenta na Abu Salama da ya rasu Zainab ce ƴar Abu Salama radiyallahu anhu ma ita da baban nata Ala ta ce da kansu ala ummi habibata na shiga wajen ummu habiba radiyallahu anha zaujin nabi matar annabi sallallahu alaihi wasallama hina tufiya abuha lokacin da aka karbi numfashin babanta abu sufiyanu ibn harbin abu sufiyanu dan harbu radiyallahu anhu fada'at sai ta yi kira da ɗibin a kawo mata turare fihi a cikin turaren sufuratun akwai wani ruwan ɗorawa ɗorawa turare ne mai launin ruwan ɗorawa halukin da aka tuɗanya sufuratun ruwan ɗorawan nan da wannan turare au gairi ko kuma wani sufura ɗin ne amma dai abun ko ma me launin sa dai turare ne fa da halatin minu jariyatan ko sai ta shafa wannan turaren a jikin wata kuyangarta summa mastadbi aridaiha sannan sai ta shafa a kumatunta guda biyu ka gane ai nan da nan nan gefen wuya da nan sai ta shafe guntun man da ya rage bayan ta gama shafa a baiwa guntun turalen sun makalar eh ita ummu habiba bintu abu sufyan din sun makalar sannan sai ta gaya wa ita wannan zainab bintu abi salama wallahi na rantse da Allah mali bi tibin min haja mali min hajatin bani da wata bukata bi tibi da turare wallahi bani da bukatar shafa turare gaira annisa yusu rasula sai dai kawai don cewa ni na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulu alal minbari yana faɗa akan minbari yana cewa la yahidu li imra'atin tuminu billahi wal yawmil akhir baya halatta ga matar da ta yi imani da Allah ta yi imani da ranar lahira an tuhidda ala mayitin ta yi ta kaba ga wani mamaci fauka salatu layalin sama da darare uku illa ala zaujin sai dai in akan mutuwar miji ne arba'ata ashhurin wa ashra shine wata hudu da kwana goma ka gane ai ni yanzu ba bukata ta yi shafa turare ba ba da bukatar wata kwalliya amma kan na wuce kwana uku a yanayin da nake ciki tun da babana ya mutu ban yi wani abu na kwalliya ko na shafa turare da yake nuna ni ba mai takaba ba ce ba don haka ba ni da ban shafa turare ba قال زينب زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنه ما تشي ثم ذكرت على زينب بنت جهش sannan sai ya shiga wajen Zainab bintu Jahashi ita ma matar manzon Allah radiyallahu anha eh wanda da aka aula Zaid ibn Harisa nan daga baya ya sake ta manzon Allah ya aula hina tufiya akuha lokacin da aka aka karbi numfashin dan uwanta a yakin Uhudu shine Abdullahi ibn Jahashi ita Zainab bintu Jahashi akwai wanta Abdullahi ibn Jahashi fadda asibi ibi ita ma ta yi kira a kawo turare kuma sajbinu ita ma ta shafa wani abu minhu na turaren sun makala sannan ta ce amma wallahi na rantse da Allah mali bi ibi min haja ba ni da bukatar shafa turare gaira sai dai cewa anni samitu rasulallah ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulu alal minbari yana fada akan minbari la yahilu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir baya halatta ga duk matar da ta yi imani da Allah da ranar lahira an tuhidda ala mayitin ta yi ta kaba ga wani mamaci fauka salatin sama da kwana uku illa ala zaujin sai dai akan mutuwar miji arba'ata ashhurin wa ashara za ta yi ta kaban watanni hudu da kwana goma muttafaqun alai alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم ألقدنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمؤافاة في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله ما شاء الله الله لكن السلام عليكم وعليكم الحمد لله يا همة يعني السلام عليكم ولا يا أبونا السلام عليكم يا همة عليكم النصر هنا يا أبو تاريا ولا سعدي ولا محمد عارف يا محمد لا لا بيا ولا هو يسلم الله يبارك السلام عليكم الحمد لله الحمد لله